أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in wace gaba da karatun da muke a cikin fatkul majid da sharhi kitabun tauhid kama mance yau muna sha hudu ko sha uku ga watan shaban hijira mazala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da daya insha Allah za mu tashi kan fadal مالك ديتشي قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل قال wanda suke da taba a irin wannan su duba shahi na 44 wadda ke da taba ɗaya ce wa an mu'az bin jabal an samu wannan hadisi daga mu'az ɗan jabal wanda yadda allah ta ƙara tabbata gare shi ƙala ya ce كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ناكسنتي إلى كتري كتري جكم مزع الله صلى الله عليه وسلم رديف وندا ذاك ميدا بايا كان كان دبا زمن تو ياهو كتري فقال لي سيتي من يا معاذ يا كي معاذ نعم قال شيخ الإسلام نن نظام تشك نعم قال معاذ بن جبل طيب يا شو مقوم قال يا معاذ يا كي معاذ أتدري ما حق الله على العباد كاسم منين حق الله أكم باي وما حق العباد على الله kuma menene haƙƙin bayi akan Allah madaukaki qultu Allah wa rasuluhu alam mu'adh dan jabal nace Allah da manzon shi sune mafi sani qala haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayin shi shine su bauta mashi kadda su sake su hada bautar shi da wani kowane ne ko menene ne domin siyaƙi ne na nahi akan nakira la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah kuma haƙƙin Allah haƙƙin bayi akan Allah Allah yu'adhibu man la yushriku bihi shay'a cewa ba zai azabtar da wanda bai yi shirka bai tara bauta Allah da wani Allah ba duk da cewa Allah madaukaki shi ya dora wa kanshi wannan haƙƙi kuma ba wanda yake tilastar da Allah akan abin da sai abin da ya so zaman saboda rahama ta Allah madaukaki da mai da kyakkyawa da abin da yi kyau sai zamanto idan ba su shirka ba ba su yi shirka ba to Allah madaukaki ba zai azabtar da su ba sai dorawa kan shi wannan nauyi qultu ya rasulullah na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala ubashirun nas ba zan ba mutane albishir ba kala la ce a'a la tubashirhum fitakilu kadda ka musu albishir da wannan magana ya zamanto su yi dogaro su bar aiki shi kuma Allah madaukaki ya yi umarni a yi aiki i'malu na haka Allah madaukaki ya yi umarni da a yi aiki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu kullum muyassarun lima khuliqa la ku yi aiki kowanne Allah madaukaki an sauƙaƙe mashi abinda dalilin shi aka halicce shi cikin wannan hadisi za mu ga tawadu da kaskantar da kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na manzo annabi yayyan halitta amma gashi ya dora wani bayan shi a wannan alama ce ta bai dace ba a ce shugaba iya da girman kai zamanto kai ya ɗaukan shi yadda yadda ba zai mu'amala da mutane ba sannan kuma akwai matsala a kadiya shine mai da ilimi ga Allah ga manzo akan abin da ya shahi shari'a duk abu na shari'a in an tambaye ka baka sani baka ce Allahu wa rasuluhu a'lam kaibi amma abin da ya shahi gaibi to da Allah madaukaki shi da kanshi ce ba wanda ya san gaibi sai Allah ina abin da yake gaibi kace Allahu a'lam نعم قال هذا الحديث في صحيحين وانا حديثي اتكن صحيح البخاري ده مسلم من طرق تهنيوي دبن دبن وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف cikin wasu bangaren ruwayoyin wannan hadisi kwatamcin abin da malam ya ambata wa mu'az wa ibn jabal بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي شين معاذ بن جبل دا عمرو دا أوس الأنصاري متم مدينة الخزرجي دا قبيل الخزرج أبو عبد الرحمن أنا مي الكنية دا أبابا عبد الرحمن صحابي مشهور من عيان الصحابة صحابي شهرري دا تكمن من من صحابي shahida badran wama ba'daha ya halarci ya halarci yakin badar da yaƙoƙin da suka zo suka biyo baya wa kana ilayhi al-muntaha fil ilm wal ahkam wal qur'an radiyallahu anhu ya kasance karshe ne a cikin ilimi da hukumce hukumce da alqur'ani mai girma Umar zala sallallahu alaihi wasallam ya wasiya ga wanda yake sai ya karanta alqur'ani ya karanta shi Mu'adh an Jabal kala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace mu'az mu'az yuhsharu yawm al-qiyamah amama al-ulama nam ana nam birawtan nam inshallah manzala sallallahu alaihi wasallama mu'az dan jabal za a tada shi ranar kiyama iya matsayin shugaba iya gaban malamai amamal ulama taliti tar قال أخرجه قال الحافظ ابن حجر في الإصابة أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من مرسل أبي عون الثقفي وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمد بن خطاب فقيه إن شاء الله نعم أي بخطوة تفسير برود رود رطوة رطوة رطوة كلام بخطوة دا تاكاوة kamar ya iya gabansu da taki guda kalafin kamus arratuwatu alkhatuwa nan shi ne taki wa sharafin min al'ard da tudu daga ƙasa wa suwayatun min zaman da kuma da ɗan lokaci ƙarami suwaya ɗan ƙaramin lokaci na amamul ulama والدعوة والقطرة دك وانا معنى تفسيري نينا رتوة تنازوا دا معنى الدعوة كرا والقطرة تنازوا دا معنى لغو نروا كنونا أبو ورمية بسهم تنازوا دا معنى حلبي دا كبير أو نحو ميل أو مدى البصر ko kuma a ce kwatamcin mili guda ko kuma ƙarshen ganin ido warrati al'alimin rabbani wanda ake cewa rati shine malami na Allah maɗaukaki rabbani wanda ya zamanto ya san hukumce-hukumce na shari'a kuma iya aiki da shi ake cewa rabbani wakila bi milin wasu malamai suka ce bi ratuwa ana nihin da mili guda ya musu tazara ya su gabance su duba ku ga duka wannan ma'anar ratuwa ne shi yasa dan mutum iya karatu dole kalma sai ya binciki ma'anarta a cikin siyakin da ta zo kusan ma'ana takwas wannan ratuwa ta dauka an fassara ta da hutuwa an fassara ta da sharaf min al-ard suwai'atun min az-zaman da'watun qatratun ramyatun bisaham mil madal basar kusan ma'ana bakwai idan siyakin jumla ko ibara ita za ta baka ma'ana abinda ake nihi wa qala fi nihaya innahu yataqaddamu al-ulama'a bi ratwa ay bi ramyati sahm cikin nihaya fi garib al-hadis azo cewa ma'ana innahu yataqaddamu al-ulama zai gabaci malamai bi ratwa ana nihin bi ramyati sahm kamar inda za a halba kibiya ta tsaya wakila bi mili wasu malamai suka ce da mil guda wakila maddal basar wasu suka ce iyakacin ganin mutum wa hadhi salasatu ashbahu bi ma'anar hadis malai ce wannan ma'anoni guda uku sun suka yi kama da ma'anar wannan hadis mata sanata 18 18 bisham fi ta'un amwas ya mutu hijira tana da shekara goma sha takwas a sham yanzu yankin falastin da falastin da urdun da kewayensu su ake cewa sham a cikin wata alloba wadda ake cewa tabus amwas وقد استخلقه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم Azala sallallahu Alaihi wasallama ya sanya shi khalifa mamayin shi a bisa mutanen Madina radda aka bude makka a bisa mutanen makka afwan radda aka bude makka iya karantar da su addini qawluhu kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan hadisi na karantar da mu menene falala ta mu'az dan jabal azala sallallahu alaihi wasallama ya mai shaida da cewa iya gaban malamai ƙaunuhu kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina kuturin maza Allah sallallahu alaihi wasallama fihi jawazul irdafi ala daba wannan gaba tana karantar da mu halaccin dora mutum a bayan dabba bayan kaho ya halitta wa fadilatu mu'az kuma akwai falala da matsayi na mu'az قوله على حمار في رواية اسمه عفير أكن جكي وترواية تازوتا باب وصونا وانا جكي أنا تمي عفير قلت أهداه إليه المقوس مقوس صاحب مصر وانا عفير جكينا سركن مصر يبا مزالة صلى الله عليه وسلم شي كوتا ana ce mishi muqawqis wa fihi tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukub al-himar wal irdaf alayhi akwai kaskantar da kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya haujaki zan misali a wannan zamanin mu a duba babban wani malami a yau a ce ya haujaki ya hau dauhan amma kurba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haujaki kuma ya dora wani a kuturi khilafa lima alaihi ahlul kibar sabana abinda ma'abuta girman kai suke kai shi ko tsohon mota wani babba aka ce shiga ba ya shiga ba barantana ya hau zuci kauluhu a tadri ma haƙullahi alal ibad fada shi da ya ce mai kasan menene haƙƙin allah akan bayi akhraja su'ala bi sigatil istifham zala sallallahu alaihi wasallama ya fitar da tambaya da siga ko salo na tambaya ne a tadiri ma haƙullah alal ibad قال ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وأن إرن سلو ياهي سنيا أبن يشغت كن رم وأن أكي تنبيا kuma ya yi sanya mutum ya fahimci abin da ake so a amsar da ake so a bada ka san abu kaza shi ya yi jayo hankalin da mutum ka ce ai abu kaza kaza ne kaza ne nan salo ne shi ma na karantarsuwa wa haƙullahi alal ibad haƙƙin Allah afsa bayi huwa ma yastahiquhu alayhi shine abinda Allah madaukaki ya cancance shi a kansu wa haqqul ibadi ala Allah shi kuma haƙƙin bayi akan Allah ma'anahu annahu mutahaqqiq mutahaqqiqun la mahala cewa wannan haƙƙi tabbatacce ne babu makawa li'annahu qad wa'adahum zalika jazaa'an lahum ala tauhidihi domin Allah madaukaki ya musu wannan alƙawali sakamako a bisa tauhidi kadaitar da shi da suka yi da bauta wa'adallahi la yukhlifu Allah wa'ada alƙawali ne na Allah kuma Allah baya canza alƙawalin shi baya saba alƙawalin shi qala shaykhul islam shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa kaunul muti'u yastahiqqul jaza kasancewar mai biyayya ya cancanci sakamako huwa istihqaqu in'amin wa fadl wannan cancanta ce ta yin ni'ima da falala daga Allah madaukaki laysa huwa istihqaqu muqabalatin ba wai cancanta bane ba kai abu a baka kaza daidai abin da kai a'a domin duk abin da za ka wa Allah maɗaukaki sai ya linka ma shi na shi ne abin ya umarce ka ka aika amma ya tashi ba daidai abin da ka yi ba sai zai linka ma akal akalla ɗaya a bisa goma a kaɗan kenan shi ne malam yake cewa na istihqaq ba wai cancanta ba ce ba wadda ta zama to kama abu kaza daidai kaza an baka kaza a kama yastahiqul makhluq alal makhluk kamar yadda abin halitta zai cancanci wani abu kan abin halitta faminan nas man ya kulu na daga wasu mutane suna cewa la ma'anar istihqaq babu ma'ana ta cancanta illa annahu akhbara bi zalika wa wa'duhu sidqun sai dai kawai Allah madaukaki ya ba da labari da wannan kuma alƙawarin shi gaskiya ne walakin aksar nas yusbituna istihqaqan za'idan ala hada sai dai da yawa malumai mafi yawancin mutane suna tabbatar da wannan cancanta wanda akwai dadi a kanta kama dalla alaihi alkitabu was sunna kama yadda alqur'ani da sunna manzala sallallahu alaihi wasallama ingantatta ta tabbata qala Allah ta'ala Allah madaukaki yake cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya zamanto haƙƙi ne akan mu rinjayar da muminai akan kafirai lakin ahlus sunna ya koluna sai dai ma'abuta bin tafarkin mazala sallallahu alaihi wasallama suna cewa huwa allazi kataba ala nafsihi rahma shine Allah madaukaki wanda ya wajabtawa kanshi rahma wa aujaba ala nafsihi alhaq kuma ya wajabtaswa kanshi haƙƙi lam yujibuhu alaihi makhluq ba wai wani abin halitta ba ne ya wajibta mashi wal mu'tazila su kuma mu'tazilawa wanda suke da mugun ra'ayi a bangare na aqida wanda suna korewa Allah madaukaki wani shashe na sunayen shi da sufofi yadda'una annahu yadda'una annahu wajibun alaihi bil qiyas ala al makhluq su kuma suna kirarin cewa wajibi ne akan Allah kamar yadda za su auna akan abin halitta wannan ibad humul ladina ata'uhu biduni an yaj'alahum muti'ina la suka ce ai su bayi su ne suka bauta mashi ba tare da ba ya sanya su su masu biyayya ne akan bauta wannan kenan suna tabbatar suwa mutane su suke zaben su bautawa Allah ba shi bai umarce su bauta mushi wa annahum yastahiquna aljaza biduna an yakuna huwa almujib suka ce kuma da wannan ne suka cancanci su ma a sakauta musu ba tare da kasancewa ba wajibi ne wa galatu fi zalik mala yace kuma a cikin wannan mas'ala sun yi kuskure wa hadha al-bab ghalitat fihi al-jabriyya su ma wannan bangare na babi jabariyya al-qadariyya sun kuskure sun yi banna a ciki jabariya suna cewa su kuma kai da su cewa mutum baya da baya da zabi na kashi duk abin da yi kawai Allah ne ya sanya shi so haka kuka ce ai babu wani abu kawai duk komai kai kawai Allah ya sanya ka nan su sun dauka kamar matsayin mutum da ayyukan Allah ko Allah kamar gawa da mai wanka kuma wannan kuskure ne tabbas ba bayin mutum bayya iya yin wani abu sai Allah ya yarda ya so amma kuma Allah ya ba mutum yarda da su kana so sai ka shahura in baka so ka bar ko in baka sha in ka shahura sai ka ce Allah ya tilasta ka ka shahura nan su ma haka suka yi kuskure akan wannan atba'u jaham wanda suka zamanto dan masu bin abdullahi dan jaham ne wal qadariya annafiya kuma wannan su qadariya wanda suke korewa suke kore kaddara qultu mala yace qawluhu qultu fada shi da yace nace Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon shi sune mafi sani fihi husnul adab min al muta'allim ana akwai kyakkyawan ladabi daga wanda yake neman ilimi wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula dhalik kuma ya dace ya kamata ga wanda aka tambaye shi akan abin da bai sani ba yace bai sani ba bi khilafa aktsarul mutakallifina sabanin mafi yawancin masu dorawa kansu nauyin komi sai sun bada bayanin shi baka sani ba shike da baka sani ba sai sa malamai suke cewa la'alam nisfil ilm ka tambayi mutum ya ce bin sani ba rabin ilimi ne domin kadda ka saki ka faɗa abinda Allah bai faɗi ba kuma kawa Allah karya kuma Allah madaukaki ya ce wa man azlam mimman iftara ala Allah kadhiba qawluhu faɗa shi da yace an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta mishi kuma kadda su saki su hada bautar shi da wani ay yuwahiduhu bil ibada shine su kadaitar da shi da bauta wala kad ahsana al allama ibn al qayyim haythu arrafa al ibada bi ta'rif jami' faqal kuma tabbat babban malamin ne ibn al qayyim rahimahullah wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ya sanar da ibada da sanarwa wadda ta game dukkan shashannin ibada faqala yake wa ibadatu rahmani غاية حبه مع الذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العباد عبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان إكتا وعبادة الرحمن بوتن أنت من رحمة شنو الله مدوككي غاية حبه مع الذل abidihi ita ce kai mutuka a san Allah maɗaukaki tare da ƙasƙantar da kan wanda yake bauta nan bauta dole a samu abu biyu a cikinta yin san yin bautar da san mai wanda ake bautawa sannan kuma da ƙasƙantar da kai a cikin wannan bauta to wannan a lokacin nan ne ibada ta zamanto ibada kuma kutuba ne abubuwa ne guda biyu wanda suka zamanto gimshiƙai ne manya ne wa alaihima falakul ibadatu da'iru akan su ne wannan farfajiya ta bauta ta kekewe wannan abubuwa guda biyu ma dara hatta kamatil qutbani duk abin da yake ruwa har sai ne wannan abubuwa guda biyu sun tabbata sun tsaya wa madaruhu bil amri amr rasuli kuma kewaye shi bil amri da umarni ne amri rasulihi da umarnin manzon shi sallallahu alaihi wasallam la bil hawa ba tare da san rai bane ba bauta take tsayawa والنفس ba tare da bin san ran mutum ba wa shaytan ba tare da bin shaytan ba na abu ne ibada tana nan a karkashin umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma idan aka ce umarni ya kunshi e ya kunshi hani ya kunshi umarni na a aikata ya kunshi umarni na a bar ina da lokaci ya ya yi ko san da rabi sura mulki uku muna yin tsayawa na abin da muka wani daidai Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya farta mana subhanaka Allahumma bihamdik na sharar la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.